الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نفرت لطف جعلني بها في دائرة نايتي ونفعت أنس ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتك وعرفت نور تعصرني بها والمنتمين إلي من جور الجاهلين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفس الساكرين وفتنة الحق القادرين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعداء القائمين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau asabar sha uku ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da ashirin da uku ga watan biyu 23 ga watan uku miladiya 2024 a wannan zawiya a wannan gari namu na Kafanshan. Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai. Aran ma kuma ya ja mana aya ta 177 a cikin suratul Baqara inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بآلهم إذا آهلوا والصابرين في البأساء والضراء وهين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون معنى الآية الله سبحانه وتعالى yana cewa ayyukan alheri a wurin Allah subhanahu wata'ala ba su takaita cikin kallon gabas ba kamar yadda Hausa ka ce ayyukan alheri ba su takaita cikin duban gabas ba ko yammaci sai dai shi aikin alheri matattara ne na zance ma'ana magana ne jami'ul kalmi abu kalma ce kwara ɗaya amma tana ɗaukar ma'anoni daban-daban dukkanin wani nau'i na aikin alheri ya shiga Allah subhanahu wata'ala sai fara faɗan irin nau'ukan da in an faɗe su ana nufin duka ayyukan alheri ne sai Allah ya ce man amana billahi yin imani da Allah wal yawmil akhir da yin imani da ranar lahira wal mala'ikatu da yin imani da mala'iku wal kitabi da yin imani da littafan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar wannabiyina da ko wannabiyina da yin imani da annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko wa atal mala aikin nagarta yana nan cikin mutum ya bada dukiyarsa ala hubbihi yana son kuɗin ba wai baya so ba amma ya ɗauka ya bayar ya ba wani wanda yake ganin makusancinsa ne ko mabukaci zawul qurba wanda yake makusanci ne wani ya tama ko ko marayu wani miskin ko wani masakin ko ko talakawa wa bin sabil da mutumin da yake dan hanya ne ma'ana dan tafarki ne matafi ne kuɗin sa ya ƙare to aka ce musulmi ku taimake shi wasa'ilina haka nan mutumin da ya zo yana cikin wani yanayi har ya ce maka wane dan Allah taimake ni to shine asa'i wanda ya roƙe ka shine wasa'i Allah ya gaya maka wannan dama tun tuni tun karatun ka na farko kana yaranta wa amma sa'ila fala tanha to wasa'ilin haka nan mutumin da ya roƙe ka haka ce kana da dama ka bashi wa fi riqabi nagartan aiki yana nan a cikin a yanta bayi mutum an gan shi yana cikin bauta yana ta shan wahala lokacin da ake bayi ke ake bauta kenan a yanta shi ya samu yancin kansa wa qama salata da yin salloli guda biyar da Allah subhanahu wataala ya wajabta maka wanda yana daga cikin nagartan aiki wa atar zakata mutum kuma ya bada zakka in dukiyarsa ya kai haka wal mufuna bi ahadi yana daga cikin nagartan aiki shine in ka yi alkawari ko ka dauki alkawari ka cika idza ahadu idan mutum ya dau alkawarin wa sabirina fil ba'sa'i da mutumin da ya yi haƙuri lokacin da yake cikin halin babu kamar ya gaza Allah da muke yanzu ko Allah mun ba Allah ka yafe wa sabirina fil ba'sa'i da mutanen da suke yin haƙuri ko da mutumin da yake yin haƙuri fil ba'sa'i cikin lokacin da yake cikin talauci wa dharra'i ko ko lokacin da yake cikin rashin lafiya wa hinal ba'd haka nan lokacin da mutum ya tsinci kansa a tsananin fili ko tsanani na yaki kasan dama wurin yaƙi ai ba wurin wasa ba ne ko wannan yana tsara wancan yana tsara wannan na tsara wannan to mutum yaƙi ya yi yaƙi sai aka ce mutum ya jure ula'ikan da zina sarauni Allah ya ce kaga wa'annan su ne wa'anda suka gaskata da saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo da shi kuma suka yi imani da Allah wa ula'ika wa'annan da aka siffanta maka humul muttaquna humul muttaquna sune masu jin tsoron Allah a hakikani to wannan shine fassara na kai tsaye amma a ma'anar ayar Allah subhanahu wata'ala yana faɗa kamar sako zuwa gare mu mu musulmai Allah subhanahu wata'ala yake cewa kar ku sanya fuskantar gabas a yi sallah ko ko fuskantar yamma a yi sallah a matsayin shi kaɗai ne aikin alheri wannan ayan ta biyo bayan wancan ayan da aka saukar da aka juya alƙibla ba an juya alƙibla ba da ana kallon gabas Allah ya ce an canza a koma yamma za a rika kallo har su wayannan yahudawan suka rika cewa ka gani ko yanzu ne ma ya gane mu ma yahudawa ba can muke kallo ba yamma ya zo yana taba kan shi wahala yana wani kallon nan yana wani kallon nan nan baitul mikdis nan zai rika kallo kaga yanzu ya gama wahalar da mutane yanzu ya ce wai kuma wai Allah ya ce a kalla nan to shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tunda yana bin umarnin Allah ne Allah da ya ce a kalla Ka'aba tunda nan ne annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yake kallo aka kalla aka yi ta yin ibada yanzu Allah ya ce nan yake so a kalla me na shafi ai babu wani abu na shi Allah da ya aiko shi shine ya ce, sauraka sai ya juya da al'ummarsa aka rika kallon baitul miqdis Jerusalem nan aka koma ana kallo a matsayin nan ne alkibla na musulmi Yahuda wannan suka yi ta kwakwatu eh ka gani ka gani yanzu ya dawo ya fara ganewa shikenan bayan an dauki wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai sabanin malaman tarihi ne wannan kuma ba wani abu bane wasu malaman tarihi sun ce wata goma sha shida wasu malamai suka ce a wata goma sha bakwai manzan Allah yayi yana kallon baitul mikdis yana yin ibadarsa to amma a cikin wayannan watannin sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya rika daga ido haka yana kallon sama zuciyarsa ta fi son ya rika kallon inda kakansa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya rika kallo ana cikin wannan yanayin ne sai Allah subhanahu wataala ya kawo sako yace an canza maka yadda kake so annabi Muhammad haka za a yi baka gani ba kalmar da Allah ya amfani da shi Allah ya ce qad nara taqalluba wajhika fis sama Allah ya ce hakika Allah ubangijinka ya ga yadda kake kallon sama shine ma'ana qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tarbaha za mu juyar da kai zuwa ga alƙiblar da sai ka yadda da ita wacce kake son nan za mu kai ka fawalli waje haka shatar al-masjid al-haram har da an canza ba wai za a ce to annabi Muhammad yanzu za a canza maka a kawai daga yanzu tunda yadda kake so za a yi falan walli yannaka qiblatan tarbaha kawai yanzu fawalli waje haka shatar al-masjid al-haram daga yanzu kawai ka juya ka rika kallon ɗakin Ka'aba al-qibla nan ne a matsayin qiblarka to yanzu sai mutane za su kaskashe yahudawa an kalli alkiblansu sun yadda magana ko yanzu an canza an ce a koma gabas ka za su gabin wani iri kuma ce a yaya dai kuma sannan su musulmai ja an ce a kalli ka'aba yanzu an juya an kalli nan baitul migris yanzu allah kuma ya ce a ƙara komawa yadda kake so annabi muhammadu haka za a yi sai wasu daga cikin musulmai sai su ma abin yayi nauyi cewa an kallace an kallace yanzu an dawo Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masjid laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ai nagartar aiki aikin alheri bai takaitu ba zuwa a kalla gabas ko a kalla yamma kaga duka an gama ba su an sake ne walakin albirra man amana nagartan aiki yana nan cikin mutumin da amana billahi yana nan cikin mutumin da ya yi imani da Allah total submission menene cikakkiyar mika wuya da an ce ka yi kawai ka yi ba sai ka tsaya ka tambaya ba menene hikima a ci menene dalili aka ce na ruwanka kai ba bawan Allah ba ne to yadda Allah ya ce ayi kawai kai ba sai ka tsaya ka gano menene hikima a ciki in nayi me zan samu a Allah ya ce ba ruwanka da wannan yo ko Allah cewa yayi kullun da safa kai ihu baraka tsaya ka ce menene amfani ihu ba a wurina a Allah ya ce ba ruwanka ba ruwanka yi umarnin shikenan balatana ibada musulmai ba ihu an gane wannan ibada musulmai ba ihu duk abin da kaga Allah subhanahu wataala ya sa ka kai to akwai hikima a cikinsa kaga wannan alolan da ake yi wannan alolan da kake yi irin ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya sa a cikinta Allah ya yawa da ita yanzu misali in za a yi alola ana wanke hannu ko wanda likitoci yanzu sun tabbatar duk mutumin da yake yawaita hygiene suke cewa ko duk mutumin da yake yawai da wanke hannunsa to cututtuka ba za su rika kama shi ba sosai yanzu wannan kudin da ake tabawa ka taba naira ashirin ka taba naira goma ka taba biyar ka taba hamsin ka taba ɗari ka taba dubu ɗaya ko ɗari biyar ka san hannayen mutanen su shiga wannan kudin ƙwayoyin cututtuka duk sun mammanne a cikin wannan kudaden ka taba kar ma a ce mutanen afirka su ji labari su ne in za su kirga kudi har sai an jangwalo miyau kar mu a garinmu dai haka ake ban sani ba kunan garin ko kuna yi kuma nan kuna yi to ashe Allah ne yake kiyayewa ka daddangwalo wannan kudin yanzu in baka wanke ba ka je ka taba abu ka ci ko ka kama kofar kofar ɗakin ka ka murda matarka ta zo ita ma ta taba ta murda ta zo ta wanke maka alayyahu an girka maka da virus yaya kenan jam ake cewa da wani yaran virus jam makamacin saura yare daya bacteria duka an girka maka girki da shi da kaci in ba kariya na Allah ba sai a goce da gudawa kaga ashe a likitance ma Allah ba kankanin san musulmai yayi ba da ya sanya musu ibadansu abun farko da za su fara su wanke hannayen so biyar a rana so biyar sannan banda wannan hikima na lafiya Allah subhanahu wata'ala ya sanya duk zunubin da muka yi da hannu idan kai alula zunubin yana zuba a ƙasa kurakurai da zunubai da muka yi da baki wannan ya wuce mun ce kaga hulan shi irin na baban shi na ruwanka in ya sa hula irin na baban shi na ruwanka ko ba ma yi ne ci kaga wani irin hulan baban shi ya sa kaga wani hikam ma ya sa kaga wani jins ya sa ya zo ta ina ruwanka ustaz to irin wayannan ƙanana ƙananan kurakuran to ruwa da zaka sa a baki ka wanke ka motsa ka wanke Allah subhanahu wataala ya ce kurakuran da ka aikata ta baki an yafe maka ka shaka hanci da ruwa ka fyaci wa'annan ƙwayoyin cututtukan da kake shaka idan mutum yana da gashi a cikin hancinsa za ka ga wani zubin kura ya makaskale a ciki ba sani ba wani ya taba lura ko to wannan shaka ruwan da za ka yi ka fyato sai aka ce duk ƙwayoyin cutar da suka shiga cikin hancin duka za a kashe su a cikin da su wannan idanuwan abubuwan da muka kalla wanda shari'a ba ta lamince mana ba in muka wanke fiskanmu duk sai zunuban sai su sauka ashe ba karamin rahama Allah subhanahu wata'ala yake nufin mu da shi ba kai sai da fa Allah subhanahu wata'ala ya nufi dan adam musulmi da shiga aljanna cikin sauki yace idan kai alura ba ana shafan kai ba ko kowane gashi daya idan ruwan alulan naka ya tafi hannu ya taba kowane gashi ɗaya na kanka lada goma a kanka kuwa kagan za a sama gashi ya kai ɗari Allah na dubbai to ka kirga lada nawa kenan ka samu a cikin alula shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk musulman da kaga ya shiga wuta to dama shi ne tintin ya yi niyyar shiga wuta shi ne tintin ya yi niyyar sai ya shiga wuta shi dole amma irin abubuwan da aka sa maka nan shi ne wancan hadisin ne kaga mutane ba su gane hadisin ba hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dukkanin al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda yake sabai suka ce manzon Allah wane ne zai ki ya shiga aljanna manzon Allah ya ce man aqawani dakaran janna duk wanda ya yi min biyayya na ce a yi ya yi na ce a bari ya bari to shi kenan an shiga aljanna wanda ko ya ki to dama can wutan shi yake so ya shiga ka kalla kuma a wurin Allah ba Allah baya ba da lada kwara daya sai dai goma da kayi kawai sai a ce goma da kayi sai a ce goma har wannan shafan gashin shi sa ka ce maka goma goma saboda Allah ne ya ce a yi wamsahu bi ru'usikum to tunda ka bi umarnin Allah man yuti'ir rasula faqad ata Allah qul ati'u Allah war rasul ko to kai goma goma goma goma a wurin yin haka ce za a bar lada fa kwada daya shi ma wurin sun ga kalla rahama ce ta Allah wurin da Allah subhanahu wata'ala ya ce mutumin da yayi niyyar zai saba wa Allah sai bai saba ba Allah ce to wannan rashin saba wanda bai yi ba to zan ba shi lada kwana daya to banda wannan sai ko an lura da wannan Allah ya fi mana Allah ya fi mana ka ga yadda Allah subhanahu wata'ala yake shiryawa musulmai gara basa na rahama Allah subhanahu wata'ala ya ce to nagartan aiki ne tsaya cikin kallon gabas ko kallon yamma ba walakin nan birra man amana billahi nagartar aiki yana nan cikin mutumin da ya yi imani da Allah imani da Allah yana da rukunansa kamar yadda kowa ya sani an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tumina bil qadri khairihi wa sharrihi wannan shine imani da an ce maka menene imani kace kawai imani shine mutum ya yi imani da Allah ya yi imani da mala'ikunsa ya yi imani da littafansa ya imani da manzannin da duka Allah ya turo tun daga annabi Adamu har zuwa kan annabi Muhammad wa malaikatihi wa rusuli wal yawmil akhir kai imani cewa akwai wata rana tana nan ita ne ranar ƙarshe ranar da da ka mutu shikenan ranar ka ta zo ta ƙarshe sai ka jira ranar tashin kiyama kuma sannan mutum wa tumina bil qadri khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara mai kyau da wacce ba mai kyau ba in abin alheri ya same ka ka ce daga wurin Allah ba wayan ka ba ko ba haka ba in abin alheri ya same ka to ka ce wannan daga wurin Allah ne idan mugun abu ya same ka karka jingina ma Allah karka jingina ma Allah ka ce daga wurin ka ne kai dan adam kai ne ka jama kanka shine Allah subhanahu wataala yake cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah idan kyakkyawan abu ya same ka to daga wurin Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abin da ya same ka na mummuna to daga gare ka ne wa arsalnaka lin-nasi rasula kai annabi Muhammadu an turo ka ne ka zaman to dan sako wurin mutane isa da sako shike to me yasa aka ce in alheri ya same ka ka ce Allah in mugun abu ya same ka ka ce Allah saboda Allah baya mugun abu Allah baya Allah baya yin mugun abu shi Allah duka abin da yake yi alheri abin da ka gani na mugun abu ya same ka da aka ce daga gare ka ne misali Allah subhanahu wata'ala ya hana ƙarya kowa na wuri ya sani tun muna yara ma ake ta faɗa ko yanzu ne da aka daina faɗa ma yara sai a ce ƙarya zagin Allah ko a ce mai ƙarya ɗan wuta abin shi da gora har wuta ko ba ta ke faɗa ba muna yara har kar yanzu zan ka tuno wasu daga cikin waƙe-waƙen da ake yi kai ma ka kokari ka tuno wa'annan abubuwan da ake yi da za su taimake ka gano cewa ashe abubuwan da aka yi ta gaya mana muna yaran nan ga wani ya ce a yanzu kai ba yaro ba ɗaji ma yaran ne an gane ko to amma muna magana akan karancin shekaru cewa ƙarya zagin Allah mai ƙarya ɗan wuta to ai da gaske Allah ya hana ƙarya ɗin ko ba wai ya ce tarbiyya ne ma ake yi to Allah ya hana ƙarya sai mutum ya ce sai ya yi ƙaryan sai ya yi ƙarya kwara ɗaya wannan ƙarya kwara ɗayan Allah subhanahu wataala zai hukunta ko ya hukunta duk wanda ya ƙarya za a sa shi a wuta ba mamaki kamar shekara dubu goma a ƙarya kwara ɗaya an lura da wannan ƙarya kwara ɗaya shekara dubu goma ko shekara dubu hamsin ko shekara miliyan biyar akan ƙarya kwara ɗaya to sai Allah subhanahu wata'ala baya nufin ka daga je ka shiga gidan wuta sai Allah subhanahu wata'ala ya sa wani abu ya same ka dan a kankara wannan zunubin na ƙaryan sai Allah subhanahu wata'ala sai ya sa barayi sai sace maka mutu da motar nan naka tabbata da mutum ya je gidan wuta ya shekara dubu hamsin wani ya mai sauki gwamnan motar ko ko kuma Allah subhanahu wataala ya sa wannan wayan naka iPhone 13 ne ko nawa ne ma yanzu iPhone 14 ta faɗi ba sacewa kai ba ta faɗi a rasa inda take wani ya tsanta ya kama gaba da shi da mutum ya je gidan wutar ya shekara dubu hamsin wanne ya kuma ko miliyan ɗaya ana gano yin da sai za su yi Allah ya ce idan mugun abu ne ya same ka to daga gare ka ne zai yi an sa wannan abin ne ya zamanto kankara da zunubinka har rashin lafiya da wata rana muke yi ba har rashin lafiya Allah subhanahu wata'ala yana sa wani zubin rashin lafiya ya same mu ne dan a kankare mana wasu laifuffuka shine ka gani a kasar Hausa aka rike da muhimmanci sosai in an zo gaishe da mutum sai a ce Allah ya sa ka fara ne mana Allah ya sa an kankare maka wasu laifuffuka ne da kai to yin imani da Allah bai taƙaito a kan a yi sallah a kalla gabas a yi aka ce yin imani da Allah yana nan cikin mutum yin imani da Allah walakin albira man amana billahi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walakin albira man amana billahi wal yawmil akhir da imani da Allah da ranar lahira mutum yayi imani cewa akwai wata rana tana nan ita ce ranar ƙarshe wannan ranar ƙarshen ko da baka je ka ganta ba to shi wanda ya halice ka ya gaya maka cewa ga yadda ranar za ta kasance rana ne wacce take cike da tashin hankali rana ce wacce babu sauki a cikinta amma sai Allah ya kwantar maka da hankali ya ce fa ba ga mumini ba ga wanda bai imani da Allah sai ce alal kafirina ghairu yasir alal kafirina ghairu yasir me yasa saboda Allah ya ce yayi yaki sai ma Allah yake cewa zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan Allah ya fara kirko irin ni'imomin da ya ma wannan mutumin ya butulce ya kafirce ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا حد haka yana saba min ثم يدمو an azim bai imani da Allah ba amma yana cewa Allah ya ƙara mai kuɗi Allah ya ƙara mai lafiya Allah ya ƙara mai yawan rayuwa yawan yara yawan arziki yawan motoci yawan gidaje duka ba bai imani da Allah ba in musulmi ne ya yi imani da Allah amma yana saba wa Allah bai je da sabawan ba amma yana so Allah ya ƙara masa Allah ya ce zarni wa man khalaqtu wahida to wannan ranar lahira rana ne wanda duk ayyukan da muka aikata komi kankantarsa na alheri ne ko na akasin haka Allah ya ce za a kawo maka wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha Allah ya ce komi kankantar aikin da ka aikata na alheri Allah ya ce wallahi tallahi ba zai tafi a banza ba ranar lahira sai an kawo maka yanzu ba akwai gero ba gero ba shi bai dan karamin kwaro dan karamin shooter hatsi da zamu iya gani ko ka dauki wannan genan ka wurga ma tantabara ko kuciya ko wani tsuntsu ya ci wannan geran kwara daya Allah subhanahu wataala ya ce ba za mu manta maka da ladan shi ba kwara ɗayan nan mun riga mun rubuta maka ladan ka guda goma akan gero kwara daya ko shi sa nake cewa mutanen garin kafancin Allah ya saka musu da alheri a nan garin ne na zo na tarar da wannan tsarin ko a nan garin na fara lura da shi sosai zan iya cewa za a ga a cikin bishiyoyi har robar ruwa ake makalawa saboda tsuntsaye in sun zo ma su sauka su sha ka ga wani shi ina gani har yanzu ka gani idan kalli cikin bishiyoyin nan za a ga shi nan mutanen garin kafancin duk sun makakala to waɗanda suke zuba wannan ruwan Allah ya ce ba inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin aya da ka fara haddacewa kana yaranka Allah ya ce fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu aikin alheri ko mi kankantar sa in ka aikata Allah ya ce zaka gani kamar yadda aikin sharri ko mi kankantar sa zaka gani a yaushe ranar lahira wannan ranar lahiran rana ne wanda Allah yake ma mutane hisabi kala kala akwai wanda za a ba shi littafin sa da hannun dama akwai wanda za a ba shi da hannun hagu akwai wanda za a wurga littafin sama kowa ya ko wanda ya kama ya kama akwai wanda ba haka ba kasar da kake takawa inda kake zuwa kake saban Allah ko kake aikin alheri ita za a ce kai bayani wane dan wane jikan wane me da me ya aikata a kanki sai wannan kasar ta fara bada labari wane dan wane jikan wane ya aikata aikin alheri a kaina rana kaza ga watan kaza da karfe kaza da minti kaza da sakan kaza shine ta haddace ba yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka aw kana kasa za ta bada labari wannan nau'i ne na hisabi akwai nau'i na biyu wanda su kuma ba wannan bane za a ce baki yayi shiru hannunka ya faɗa abubuwan da ka aikata wannan ‘yan mata-matan da aka tattaba su la ilaha illallah la ilaha illallah kaga ɗaliban makaranta sun kawo da kai ka san yanzu Allah ya kawo wani zamani baba na karatu a jami'a kawai zai ga mutanen mu kawai da an zo wurin wannan yarinya ta fara ita yo joy how are you za ka amma za a yi turanci sai an canza har ta yadda ka san baturan how are you ita kuma a ni to wannan tattaba yaran mutane da kai da hannun da ɗaukan kuɗin babanka da kai ka Allah dai ya ji wani ka san wasu yara ba dama babansa ya da kuɗi ba da baban ya aje kuɗi da ya kai ɗari biyu ɗari naira dubu ɗaya kawai sai su ɗauka sai su yi gaba wai wuciyar su malam shafi wai ba su ya haife su ba ba shi ya kawo su duniya ba sai su sa hannu sai su ɗauka ko tausayin wannan bawan annan bawan zai je ya yi hidimansa da kwangilansa da kudadensa ya samu kuɗi in tela ne ya gama ɗinkin a biya shi kuɗi ko tumatir ba zai suwo a matsayin gudunmawa ba ba gashi na rage maka ce bana yau ba zai yi amma ranar da baban shi dan adana naira ɗari biyar dubu ɗaya baban ya ɗan jika ko baban yana ɗan barci da ya shigo ka san wata akwai barazana idan an zo gaishe da baban nan sai dan ga dubu ɗaya ba mana ba shi kawai sai dan to shi ke nan dama shi ya kawo mu duniya dan wa ba inda Allah ya ce dan babanka ya kawo ka duniya ka rika ɗaukar mai kuɗi babu ni dai a iya karatu na ban ga inda Allah ya ce haka ba to saboda haka waɗannan kurakuran ranar lahira shi kaza Allah zai ce hannu yi magana me da me da me ka taba da me da me da me ka dauka za a ce ma baki yayi shiru kuma kaba yi bayani billa billa ina da ina da ina kika tattaka kika je ce na taka na je wuri kaza na je party na je cocktail party na je akwai yan zai masu shi na picnic ka gani ko ya je picnic ya je ina ne ya je ina ne in dan kwallo ne ya ce Allah ma na je kwallo in mai yin sallah ya ce Allah na je duka za ta faɗa shi ne Allah ya sa maka a cikin wancan suran da kake karantawa in kana neman kuɗi ko wani ya cuce ka ka karanta ya san Allah ya ce al-yawma naftimu ala afwahihim ranan da za mu rufe bakunan su wa tukallimuna aydihim hannayensu su rika yin magana wa tashhadu arjuluhum kafafunsu su ba da shaidan inda kuka tattaka da inda kuka tsaya ba ga abin da sai na Umar ya faɗa ba haka dai sai na Umar mun ga idan kai sallan isha'i ka idan ba ta tsayawa a wurin kai shafa'i da wuturi sun ƙara matsawa ai har yanzu zaka ga wasu iyayenmu idan sun yi sallan isha'i in za su yi shafa'i da wuturi sai ga sun ƙara canza wuri kuma sun dan karkata wannan gefe ko sun koma layin baya ko wani sahu wanda yake bima wannan sai na umar ya ce ina son in an je lahira dukkanin wayannan wuraren da ke cikin masallaci su yi shaida na cewa ni sallah nake yi ba shi ne da shi ta ba shi ne manzon Allah ya baka satan ansa yace kar ka sa dakunan ku kar ku sa dakunan ku zamanto kamar makabarta ku rika yin nafil fili a cikin dakunan ku rika yin ne nafil fili a cikin dakunan ba irin abin da wasu matasan mu suke yi ba in ka je ɗakin su kana son ka yi sallah sai su ce maka ai ɗakin ba zai yi sallah ba to me yasa ɗakin matashi ko nan da ya kamata mu tambaye su me yasa ɗakin ka ba zai yi sallah ba akwai wani damuwa kenan ko to malam ya ce an kazantar da wurin da ke malam ya ce ai sabon Allah ne ake a wurin to dan Allah me kake so ɗakin ka ya faɗa ranar lahira ai mu gaya mu junan mu gaskiya ko nan ba wurin yaudara ba ne a ɓoye maka gaskiya a ƙiƙira maka za mu gaya maka kwata-kwata in na zo wucewa ka duke ni Allah ya fi ma ko me kake so ɗakin ka ya faɗa a wurin Allah cewa kai ne ma kake cewa ai ɗakin ba zai yi sallah ba na san abin da nake faɗa a shi wani zai ce ko an zo an faɗa mu abin da yake faɗa ne a'a yadda kake faɗa din nan ni ma akwai abokanai na su ma 'yan gayu ne in za a yi sallah su ce a nan ɗakin ba zai sallah ya mal ka banda faɗa yaran su ya malan ai nan ba ya malan ai nan ɗakin ba zai sallah ba ka gani ba na ce ai akwai da duma malam muna da yama ne biya sai ka ga to tunda mutum ya ce maka ɗakin ba zai yi ba dan me zaka tsaya kai sai ka dage kaji me ya faru a ɗakin da ba a sai ka ce to shi ke mu je waje a yi sallah Allah ya fi mana me yasa muka faɗa wannan shine mu kokari mu gyara akwai kurakurai wanda da yawa mun yi shi a baya kar ka taba tunanin wai da kai ake yi a'a mun yi kallon abin da nake cewa mun yi a baya amma lokaci ai bai wuce ba mu tuba mu gyara an gane wannan kar ka kaman kai kadai ne a'a wayanda suka yi din suna da yawa ai mu tuban mu Allah kawai shi kenan lokaci na koyewa ne fa ka mutu baka gyara ba shine sai a ce lokaci ya kurge amma matukar kana da rai to ka ji kuskuren da ka aikata a baya ko ko yau ko jiya ma ka aikata aka ce kawai ka tuba wa ya tuba ila Allah subhanahu qabla an yaskada alai ka tuba zuwa ga Allah kafin fushin Allah ya kama Allah mun tuba to wannan rana ta lahira rana ne wanda mahaifi zai gudun ma yaransa yaro ya gudun ma mahaifi mata ta gudun ma miji miji ya gudun ma mata haka rana ne wadda za a karkato da rana wannan ta sama ta zo daidai kusa da kwakwalwar mutane a haka ma kana jin zaɓin ta balantana ta zo kusa da kai kana yawman alike dinina Allah ya ce ka ga wannan rana Allah zai tsare kawai duk wanda bai yi imani da Allah ba rana ne wacce take tashin hankali to sai Allah ya ce kai musulmi kai imani da wannan ranar ka kuma shirya abin da zaka gabatar a wannan ranar ka tambaye kanka akwai wani aiki da ka tanada wanda in ka je lahira da an nuna wa Allah subhanahu wataala shikenan Allah ya ce ka shiga aljanna kamar misali ai muna wata ne na alfarma wata ne mai daraja wata ramadan ka ɗan wani abu wanda wannan abin zai iya ƙara maka daraja a lahira wannan ɗan fiyo watan da kake gani ana rabawa kakar yana shi shi wanda yake rabawa ya san abin da zai samu lada a kai kowane leda na fiyo wata ba ba da shi Allah zai biya ka ba da ɗigo-ɗigo ba kamar ka tsoma hannu haka a ciki idan ka cire ba wani zai gangaro haka ya sauka ba kowane ɗigo ɗaya ba lada goma har cikin wannan leda ɗaya na fiyo wata don Allah ɗigo nawa ne zai cika ledan fiyo wata to wannan mutanen da kake gani suna rarrabawa kai kana karɓa kai ka ki kai kana karɓa su suna tafiya da ladan ne suna shirya ma can lahirarsu ko a tana da wadata za ka iya yin kunu kai ma ka yi wasu da kaga suna yi ai ba har kawai suke yi ba suna yi ne don lahirarsu ana lura a kai kullum sai dai a zo masallaci ana raba maka da biro kwara biyu kwara uku kana tunanin wannan mutumin da yake raba da biro bai da wayo ne baya son kuɗin shi yana so hadisin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aiki da shi ba cewa manzon Allah yi duk wanda ya ba wani wanda ya azumi abun buɗe baki to za a ba shi yawan lada irin ladan da za a ba mai azumin da ya ba yin buɗe baki da shi idan za a ba mai buɗe baki ko wanda ya azumi lada miliyan goma kai da ka ɗauko dabino ƙwara ɗaya ba ma da yawa ba dabino ƙwara ɗaya ka ba shi to wancan da ya buɗe karɓi dabinon naka ya ci za a ba shi lada miliyan goma kai da ka ba shi dabino ya ci za a ba ka lada kai ma miliyan goma ka kirga dabinon da ka so ya kai rabin loka an rarraba an rarraba an rarraba wannan mutumin da ya so da binan nan wani irin lada zai samu ke shi ne abin da shari'a yake nuna maka ba kullum kai kudin ka na ajiwunka sai dai wani ya baka da binan ba a dan uwa kai ma yi kokari ka shiga cikin wannan rububin na watan ramadana ganin wata ramadana fa sai mai babban rabu mutane nawa ne aka fara ramadana da su yau ina suke abdugal a bana kawai mutane nawa muka rasa mutane nawa ne ka duba to shine ake cewa aikin nagarta yana nan cikin imani da Allah imani da ranar lahira walakin al-jira mana wala billahi wal yawmil akhir wannan malaikati kai imani cewa Allah subhanahu wataala yana da wasu halittu da ake kiransu da suna mala'ika wannan mala'ikan abun farko da ake so ka fara imani da shi shine Allah ya halicce su ne ba wai don wani aiki ya gagare shi ba Allah bai tanaji mala'iku ba don wani aiki ya gagare shi wani aiki ya masa yawa bari ya nemo mala'iku kawai na halicci wa'annan mala'ikun ne don isa don isa kawai tunda shi Allah duk abin da yake so kawai zai ce kun sai ko wannan abin to me bukatun mala'ika ba ka gani har a cikin qur'anin wani zaman sai Allah ya nuna maka ai ba mala'ikun suke yi ba shi yake yi yace Allahu ya tawaffal anfusa ina mutu yace Allah ne yake karbar rayuka lokacin da mutuwar su yi to amma wani wurin kuma sai Allah subhanahu wataala ya nuna maka cewa duk da haka akwai wanda ya halice su kawai yake ga abin da yake so su قل قل قل قل ملك الموت قل الله يدعو فلم تصينا موتها والتي لم تمت في منام والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم نعم كنا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون الله سبحانه وتعالى يتي قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم الله سبحانه وتعالى shine yasa mala'ikan da aka wakilta muku yake ɗaukar rayukan ba wai dan Allah subhanahu wata'ala aiki ya gagare shi ba a'a ba dan haka bane kawai dan isa ne to kai imani cewa wa'annan halittan Allah ya halice su ne dan ganin damansa dan isa kawai abu na biyu ka yadda cewa wa'annan mala'ikun la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru Allah subhanahu wata'ala ya sa wayannan mala'ikun ba sa saba wa Allah subhanahu wata'ala umarnin da ya ba su da an ce yi kawai za a yi a bari kawai za a bari su mala'iku haka suke akwai mala'ikan da tunda aka halicce shi ya yi ruku'u akwai mala'ikan tunda aka halicce shi ya sa goshin shi a sujjada ne kai da limamin unguwanku zai yi sujjada ya kai minti biyar gobe ba za ka kara dawa masallacin shi ba ko ba ka zai faru ba wani ma sai ya dago ya gani yaya dai lafiya wani imamin nan ya mutu ne to wannan mala'ikar tun da aka halice shi goshin shi na ƙasa bai taɓa dagowa ba har zuwa tashin kiyama akwai mala'ikun da in suka shiga baitul ma'mur ba za su ƙara fitowa ba har duniya da na'i kuma kullum sai sun shiga dubu saba'in babu wani wuri a sararin samaniya wanda babu mala'ika a wurin babu wani saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana da halittu da yawa wanda suke bauta masa kai ka bauta wa Allah ko kar ka bauta masa gwama ma ka bauta mai dan bautan kai zai amfana ba Allah ba an gane wannan da Allah ya ce to kai imani da Allah da ranar lahira da mala'ika walakin na bira ma'amuna billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi sannan kai imani Allah subhanahu wata'ala ne ya saukar da wannan alqur'anin kamar yadda shi ne ya saukar da littattafan da suke kafin alqur'ani kai imani to abin da ke cikin littattafan da suke kafin alqur'ani ba aka ce wanda ya inganta a wurin wayannan ma'abuta littafin cewa daga Allah ne kamar ba jabi ne ko ya sake dauke to sai a shirye ya kasan kawai sai ayyukan min normal audio Allah subhanahu wataala yake nunawa cewa ibadan da kake yi kai zai amfana ba shi ba an gane wannan kai da ibadan zai amfana ba shi ba domin shi Allah subhanahu wataala yana da masu yi masa bauta kala kala daban daga cikin wayannan mala'ikun akwai manya manyan su wanda ana son kowane musulmi ya kiyaye kamar mala'ika jibril wanda shine aminul wahyi wanda yake yake zuwa da wahayi akwai mala'ika israfil akwai mala'ika Mika'il, akwai mala'ika Azra'il, ko akwai mala'ika Ridwan, akwai mala'ika Khazin, akwai malakul Maut, akwai Malik. To dukkanin wayannan mala'ikun ana son ka san su, ka san kuma wasu daga cikin ayyukan da wayannan mala'ikun suke yi. Sannan wayannan mala'ikun kamar yadda kake gani, kun zafa. Wayannan mala'ikun kamar yadda kake gani, Allah subhanahu wata'ala yana iya sanya sanya kowane ɗaya daga cikinsu daga cikinmu mai gadinsa ba zai rabu da shi ba yanzu kai mala'ika a kai na gefe akwai mala'ika a gefen damanka akwai mala'ika a gefen hagunka ta yadda ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata kalma kwara ɗaya da za ta furta ba ce sai Allah subhanahu wata'ala ya sa mala'ika ya rubuta ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata magana ko mi kankantanta ko mi kankantanta sai Allah subhanahu wata'ala ya sa aha mala'ika sun rubuta shi yasa ake cewa ka lura da maganar da zaka faɗa ka lura da maganar da zaka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk maganar da za ta fito bakinka in dai ba alheri ba ne aka ce kai shi domin wannan maganar da za ka faɗa to fa za a rubuta ta kuma za a tambaye ka za a maka hisabi a kanta ranar lahira kalamu ibnu adama kalamu kalamu ibnu adama kulluhu alayhi la alayhi Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kalamu ibnu adama kulluhu alaihi la alaihi La lahu.
la lahu cewa dukkanin maganar da ɗan adam yake faɗa to tana kan shi ne ba ba mallakin sa bane ko ai hausawa ma sun faɗa cikin irin wannan magana suka ce magana zarar mene bunu ma'ana abin da ya fito daga bakinka ba za ka iya komawa da shi ba ko zai komu Ina.
na an gama to kai yadda Allah subhanahu wataala yana da mala'iku walakin nuzura mana mana billahi wal yawmil akhir wal malaikatu wal kitabi wan nabiyina kai imani cewa Allah subhanahu wataala yana da mene yana da yana da annabawa wanda wayannan annabawan suna nan tun daga kan annabi Adamu alaihi salatu wassalam har zuwa kan annabi Isa har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka ce to kai imani cewa Allah subhanahu wataala yana da shi wal kitabi wan nabiyina wa atal mala to daga nan sai Allah subhanahu wataala ya fara shiga kan abinda mutane ya kamata su rayu akai sai ya ce wa atal mala wannan mutumin da ya yi imani da yake ganin bautan Allah yana cikin kallon gabas ko kallon yamma aka ce a, bautan Allah yana cikin wayannan abubuwan da aka lissafa musamman ma wannan da za a faɗa wa atal mala ala hubbi ya ba da kuɗi dukiya yana mai son kuɗin ya ɗauka ya ba mabukata a duk wanda ka ganshi da kuɗi ba wanda yana son kuɗin shi duk wanda ka gani da kuɗi to yana son kuɗi ba ga abin da Allah ya faɗa ba kan nan adam akan son kuɗi wa innahu lahubbil khairi lashadid Allah ya ce ka dan adam yana da son kuɗi kamar mene za ka ga mutum ba ko da yana kwance ne akan gadon asibiti bai da lafiya da ranar an ce mai kuɗin nan ba da kake bi bashi ba mutumin nan ya ce wai bayan za a biya ba Ya ce, "Eh, kuɗin." a lokacin ba zai tunanin ba mutuwa na gaban shi ba sai ya zan ya mu zai rika mu wasa da hankali ko mene Allah ya sana tashi bari ya gani zai je ta gani la shadid yana son kuɗin sa yana son kuɗin sai Allah ya ce to wannan kuɗin ka rika ɗauka kana bayarwa ba wai dan baka san su ba a kana san su wa za ka ba kuɗin sai da Allah ya bayani aka ce zawul qurba makusantanka ‘yan uwanka na jini wanka ba shi da kuɗi kai kana da kuɗi Allah ce ka ba shi kaninka ba shi da kuɗi kai ne wa kana da kuɗi Allah ce ka ba shi ba ka ƙi ba wanka ba ko ka ƙi ba kaninka ka je wani layi can ko wani gari can kana rabawa bayan ga ‘yan uwanka na jini Allah ce ba za a yarda da wannan ba ba za a mene ba ba za a yarda ba wannan kuma yana daga cikin kurakuran da da yawa daga cikin musulmai muke yi. za ka ba da kyautan kuɗi ko kyautan wani abu na amfani ka ƙi ba danginka ko makusantanka ka je kana ba wani a wani wuri har ma hausawa za ga suna faɗa wai suna cewa wai wani inuwan jinya na nesa kashaki haka wannan ya saba wa musulunci ka kalla duk inda Allah ya ce a bayar da kuɗi abun farko da Allah yake fara cewa ‘yan uwa na jini, ‘yan uwa na jini, ‘yan uwa na jini, ka je ka duba. A wancan ɗaya aya ma wa da ba haka wal miskin wa wani sare, haka Allah yake wa da ba haka wal miskin, zal kurba, zal kurba, makusanta na jini. Allah yake ka fara ba su, wa tal mala ala rabbi zawul kurba. To banda kurba ba, banda mazumuntanka na jini, relatives naka. Sai wane aka ce walyata ma marayu. marayu a kula da su a kyautata musu saboda wannan mutumin da ya rasu ya bar wannan yaran ba fa a san rai shi bane ya guji ha mana shani akwai wanda yake mutuwa dan ina kanta ba wani wanda yake mutuwa ga wani yana son ko liman ne kaga ya mutu to ba sai dan dole Allah zai yafe mana Allah ma ko liman kaga ya mutu to ba wai dan yana so bane sai dan lokacin sa yayi to duk da wayannan mutanen sun rarrasu sun bar yaransu Allah ya ce ba wai dan suna so suka mutu ba da za ka tambaye shi kai kana so yanzu ka mutu zai maka yana son ya ga auren jika shi ma ba ma ɗawa ba jika ma ina son da kai jiko da littattafa kunne na ma kai dai rayuwa Allah ya sa kai albarka ta dai
turanci eh turawa har suna kiran ma wannan wanda ya mutu ya bar yara suna ce mai breadwinner kaji ana ce ma wanda ya mutu da turanci ya bar yara sai a ce breadwinner subhanallah suna ke kawo abinci gidan ka gani Allah mun tuba Allah ya yafe aka ce wa'annan ƴan uwan naka makusantanka ka ba su wa'annan marayu da iyayen suka rasu suka ba su ka ba su me yasa aka ce kai ma saboda zaka mutu yadda ka kyautata ma wa'annan haka kai ma in ka rasu za a kyautata ma naka in ka wulakantar da yaran mutane da suka rasu kai ma haka za ka rasu a wulakantar da naka sai ga yaron ka ba wani wanda a unguwa zai iya ce masa ya bari ya bari sai gana cewa ni abin da ga dama wane mu mai ruwanmu da shi a to musulunci ya ce a marayin nan ku rike su kamar ku ne mahaifansu muna ƙara jinjina wa al'umma wannan garin Allah ya saka musu da alheri za a ga lokaci zuwa lokaci suna tare duka wanda suna taimakon wayannan marayin Allah ya saka musu da alheri wani mataki Allah ya ce da talakawa bayan ka taimaki bayan ka taimaki wayannan marayin da wayannan mazumuntanka ƴan uwanka na jini sai Allah ya ce wal masakin da talakawa talakawa mabukata aka ce ka taimake su Allah ya baka kuɗi to ka ɗauki wannan kuɗin ka bayar zuwa ga talakawa mabukata yau rana ne wanda a tarihin duniya ba za a taɓa mantawa da shi ba a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara sakan ya musu dalilin Allah yara da kuka haifa su ne suka tara dukiyarsu suka siyo abinci hatsi suka sa abubuwa da yawa aka rika kiran mabukata aka rika rarraba musu a nan wurin aka yi shi duk wanda ya wuce da safe ya ga taron mutane a nan yara da kuka haifa a wannan su ne suka yi wannan ba wani wanda ya tilasta su suka siyo shinkafa da yawa ba buhu buhu wa'annan daga ta an rarraba buhu ɗari ne yau wane mabukaci ne gashi wane mabukaci ne haka aka raka rabawa buhuna ɗaren nan sai da suka ƙare babu wani daga cikin memba ɗin tun za ku tuna sati wancan kwana hudu ko biyar da ya wuce an ce duk wani memba na kafila ya tsaya ana son za a yi taro da shi to wannan taron ne aka tattauna wa'annan bayan Allah ƴaƴan garin nan masu albarka masu dukiya kuma mai albarka wanda dukiyarsu bai tsore musu ido ba haka suka so buhuna na shinkafa da yawa suka bayar don Allah don annabi aka rika rabawa ba tare da la'akari da cewa wannan dan tarika ne ko wannan dan izala ko wannan dan shi'a a matukar kai mabukaci ne sai da aka sa mutane suka bincika wani yana cikin mabukata aka rubuta suna bayan an rubuta suna aka kai maka tiket wanda za ka zo da shi za ka karba kowa kuma ya gani saboda haka muna ƙara baran addu'a ga wayannan bayan Allah da suka cire dukiyarsu suka rarraba wa'annan kaya din na abinci Allah ya saka musu alheri Allah ya kara wa dukiyarsu albarka wannan shine abin da wannan ayan take karantarwa wal masakin da talakawa a taimake su a ba su abubuwan da yake da bukatar su wa bin sabil haka nan mutumin da yake kan tafarki matafiyi ne kudin shi ya kare ko guzurinsa ya kare ya zo a tsakiyar masallaci ya fara ni matafiyi ne don Allah ku taimake ni aka ce kai karka tsaya kana kallon rigansa wai ya sa riga shadda mai tsada aka ce ba ruwanka so tun da dai har ya tashi ya ce shi mabukaci ne shari'ar musulunci shi matafiyi ne guzarinsa ya kare shari'ar musulunci ta ce ku bashi malam yake faɗa yake cewa musulunci ya ce ko da zai zo a cikin motar naira biliyan hamsin ya tashi a tsakiyar masallaci ya ce to guzuri na ya kare haka sai ta kusa kuna ce ga wannan uban motar da kake hawa ka tashi a masallaci kana abin nan ka siyar da spare tayan ka mana haka ce ba inda musulunci ya saka haka kawai tunda ya tashi ya ce shi matafiyi ne kuma yana cikin bukata aka ce ku haɗa masa ku sallame shi ku bashi wa ya faɗa haka Allah kuma zaka ja da Allah ne ba ka da ikon da zaka ja da Allah Allah ya ce mana sabbin sabi wasa'ilina Allah ya ce haka nan mutumin da ya tashi ya roƙe ka ko ya zo kofar gidanka ko ya zo wurin da kake aiki ya roƙe ka ya ce wani dan Allah ka taimake ni shari'a karka wai ya ce karka wai ga baya ka ce a baya ka mura rashin mutunci ka san mutanen mu ai abuwa dama na san za a zo nan wurin wallahi na sani ba kun gama mun wulatanci mai zaga shi ne ka zo kana lura shari'a ce a abin da ya faru din nan a baya ko da ya zo zuciyanka kai watsi da shi idan da yana buƙatar naira goma ne yanzu ba shi hamsin ko ka ba shi ɗari ka nuna masa wancan abin da ya faru a baya ya zama tarihi yadda ka kyautata masa Allah subhanahu wata'ala ya ce wallahi sai na kyautata maka Allah ma ce waye wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuqlifu babu wani abu wanda zaka iya cirewa ka bayar don Allah Allah ya ce wallahi sai na mayar maka kuma sai na ninka maka wasa'ili mun karanta ne Allah subhanahu wata'ala ya ce wa amma sa'ila fala tanha duk wanda ya zo ya roke ka wani abu karka masa tsawa karka hantare shi karka rayuwa ne fa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas yau kana ganin kai ne ke da shi to Allah ya ce gobe ba za ta iya zamantowa ba kai ke da shi ba halin da kaga wannan a ciki yanzu kai kuma ka koma cikin sa so nawa kuma mu a Kaduna haka ya faru nan ma da shi kenan an yi amfani wanda da su ne masu kuɗi su ne iyayen gida yanzu sun koma su ne yaran gida sai dai a aika musu aika musu da shi a haƙuri da wannan kana tabbacin kai wannan abun ba zai zo kanka ba to ba ka so ya zo kanka ka rika ciyarwa ko shine kittan wannan mutumin da zamanin annabi Musa ya ta roƙon Allah ya ta roƙon Allah shi dai kuɗi shi dai kuɗi Allah kawo kuɗi, Allah kawo kuɗi kaza. Ya rike wuta shi ne Allah ya ba shi kuɗi kawai. Sai Allah ya ce ma annabi Musa, ka je ka gaya ma wannan bawa. Za a ba shi kuɗi, amma da sharaɗi. Kuɗin zai zamanto a rabin rayuwarsa ne. Ma'ana, idan aka ba shi kuɗin yanzu, to idan ya rayu, idan zai yi rayuwa shekara talatin ne, to kudin na kaiwa shekara sha biyar kudin zai kare zai dawo cikin talauci tsamo idan kuma ba haka ba to za a ba shi dukiya a shekara sha biyar ɗin ƙarshe sai ya mutu cikin dukiya da wadata annan musa ka tambaye shi wanne yake so ya sha Allah a bani tun yanzu a bani tun yanzu more kawai a'a kawai kawai a baka tun yanzu ya ce eh a bani tun yanzu annan musa ya kara tambaye shi a baka tun yanzu ka rayu ka mutu a cikin talauci kuma ka rayu cikin wadata sai karshen rayuwa ka fada cikin talauci ya ce annan musa ni da a bani yanzu gaskiya a bani yanzu annan musa ya koma ya gaya ma Allah shikenan sai kuɗi ya zo da yawa sai ya ce wa matan shi duk abin da kika girka a nan gidan to ki bayar da shi a waje duk abin da kika girka a nan gidan to ki bayar da shi a waje idan za mu ci rabin mudu to a girka mudu daya idan za mu ci mudu daya a girka mudu biyu ba gane ba ko in mudu daya nasu suka ci to ya bayar da mudu daya a waje don Allah idan dinki zai yi to yawan mutanen gidan nasa da ya ɗinka ma kaya haka zai ɗinka yawansu ya bayar sadaka a waje har tsawon wannan shekara sha biyar ɗinsa na farko ba na sai da kare ba sai kuɗi ya ƙi karewa matan tana cewa ba saura gidan ba shi ɗan mu ci gaba kawai da harka shi Allah ba ruwan shi ci gaba har annan Musa alayhi salatu wassalam shi ma abin ya bashi mamaki yace a'a Allah wannan mutumin ya zaba ne ba a bashi a farko in ya kai tsakiya shikenan sai ya karasa rayuwar shi cikin talauci kuma yanzu Allah kudin ba yake kare sai Allah ya ce ai wannan bawa babu yadda za a yi kudin shi ya kare babu yadda za a yi kudin sa ya kare saboda abinda muka bashi sai yana bayarwa irin shi to wannan da ya ta bayarwa irin shi a wajen nan shi ne yake ƙarisa rayuwarsa da shi yanzu tunda ya ciyar a waje Allah ya yi alkawarin zai mayar to yanzu mayarwan ne ake yi saboda haka zai rayu har ƙarshen rayuwarsa a cikin rufin asirar malam ya kawo mana hadisi manzon Allah ya ce arrahimuna yarhamuhumur rahman masu jin tausayin bayan Allah su ma Allah zai ji tausayin su irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin wa'annan da kuke rayuwa da su kuma Allah subhanahu wata'ala zai ji tausayin ku ƴan uwa me yasa muka faɗa wannan mun faɗa wannan ne saboda kai yanzu da kake da ɗan kuɗi a hannunka da baka son kuɗin ya ƙare to fa ga abin da wani yayi ya samu tsira a ranar lahira ko a duniya tukunna ga sirrin zamanto cikin masu taimako har yanzu wanda kake gani a garin nan suna fantamawa cikin kuɗi ka je ka tsaya ka kalla wai yaya suke yi wurin taimakon al'umma wannan shi ne sirrin ai kuma in lokacin ibada ya yi ka tsaya ka kalla wai yaya suke yi da ibada kuma ko kana je kallo wasu sai su gudu su je saudiya su je umara a banza suke zuwa ba sa kaji malam yana tambaya wai ba sa san kuɗin su suna so in sun je can bashi suke yi to kai talaka da baka je ba ba sai kai kuma ka dage a nan ba ko sai ka dage dan kudin nan da Allah ya baka a cikin kana da naira ɗari dan cire naira goma ba wani sadaka kana da naira dubu ɗaya dan cire naira hamsin ba wani sadaka kaga abin da Allah zai rika yi maka wannan shine fa'ida da Allah subhanahu wataala ya ce wa sa'ilina وأما السائل فلا تنهر والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ka gani ko wannan ayoyin nan wannan ayan da muke karantawa da wancan ayan nan ina sa'ala sa'ilun su ne suke tabbatarwa cewa ko da ba kuɗin zakka ba ko da ba kuɗin zakka ba to a cikin kuɗinka akwai wani haƙƙi wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum a gaba ta gaba sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa fi riqabi haka nan wa'inda suke bayi ne iyayen gidansu suna ta azabtar da su suna ta bautar da su suna ta wannan to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kuna da wadatan da za ku iya yanta su ku yanta su shine kaga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta karantarwa yayi ta karantarwa sayyidina Abubakar yarka siyan bayi yana yantawa sayyidina Umar yarka siyan bayi yana yantawa sai na Usman ya rika siyan bayi ya rika yantawa Imam Ali tilla riga an san matashi ne ba wani kuɗi yake da shi ba sai ya kame shi kuma to shi ne wurin ake magana wa qama salata haka ce mu rika yin sallah me yasa ne amfani da a rika yin sallah ban ce a tsaye da sallah ba saboda wannan kalmar da kake gani na akwai dan portion na ayan da ka tsallake to sirri kabi wal gharimina akubar gharimina a wancan na zakani wani da gani oke to wancan na zakani oke to malami ne bai na son ku fitar da zakka ba an lura ko ku fitar da zakka Allah ya ce mana wa qama salata a tsaye da sallah wasu malamai suke fassarawa amma yanzu muna amfani da wannan daman wurin jan ɗaliban hankalin ɗaliban ilimi kar su fassara shi da a matsayin a tsaye da sallah a rika fassara shi a matsayin a rika yin sallah me yasa saboda wannan a tsaye da sallah din yana daga cikin language din da 'yan bishara masu shiga daji-daji ko ƙauyuka-ƙauyuka kiristawa suna yin wa'azi suna sa mutane suna fita ina musulunci wannan kalmar suke amfani da shi wa kama salata wai a tsaye da sallah to ai aje nan kenan sai su a kirawo babban limamin garin sai su karanto irin wannan ayan jawo hadisi da yake da alaka da irin wannan buniyar islami alakan fi shahar Allah ila wa iqamis salati aha sai ni mai ce ne a tsaye da sallah sai su kun gani ta wurin kai na musulmai Allah sai ya ce su tsayar da sallah su daina yin ta amma su suna ta yi ki ai ba haka ta Christian a kai ka faɗa yanzu an ce ku tsaye da sallah ku ce ku tsaye da sallah saboda haka mu yan bishara ne mu musulmai ne mu ma amma Allah ya ce a tsaye da sallah mu mun daina yin sallah sai ka je ka tarar da ƙauye gaba ɗaya sun gina sallah har ma za ka tana cewa ai dai addini ɗaya ne ai addini ɗaya ne akwai wannan wa malam Yishau ya je wani ƙauye cikin wannan satin da ya gabata irin abin da ya tarar kenan a ƙauyen ya faru duka an mayar da ƴan ƙauyen gaba ɗaya sun zama kiristawa wayanda ba kiristawa ba mutum ɗaya mutum biyu ko mutum biyu ko mutum biyu ne su ne kaɗai ba su ne kaɗai musulmi a wurin hatta yaran shi shi mutumin duk sun koma kiristoci saboda yan bishara sun shigo ƙauyen yan bishara su ne masu wa'azin kiristanci sun shigo ƙauyen sun yi ma mutanen wa'azi sun nuna musu cewa an ce a daina yin sallah musulmai sun ki suna ta yi sun saba ma Allah suka bugar da su kuma sun ce musu ai duka addini ɗaya ne ai Allah ɗaya ake bauta ma saboda haka wancan addinin ma addinin wahala ne ko addinin musulunci addinin wahala ne ga addini mai sauki da za ka yi rawa ka more ka tashi ka girgiza ka girgida ko da dai na faɗa ma shi bawan Allah cewa laifinmu ne ba laifinmu ne mun zo mun tare a cikin birni muna ta rigima da junanmu wane ɗan ɗariƙa ne wane ɗan izala ne kabulu kabulu sadulu julusul istirau duk ba rigiman da aka ta yi ba kenan Allah a al'arshe yana kan al'arshe ya dogare ya yi kaza ki ki ki ki ki haka duk rigiman da aka ta yi bayan ga 'yan uwan can musulmai suna neman wanda za su zo su karantar da su an ki a shi ta yaya su wayannan kiristawa 'yan bisharan ba za su samu wannan damammakin su daga shiga ƙauyuka ƙauyuka ba in ma ƙauyen an samu musulmai to wayanda za su musu karatun ma babu an ba su haka kawai wayannan za su zo dan kai musu dan tallafi na gudunmawa na magani ko na sutura duk mu ba ma yi amma su wayannan mutanen akai akai akai akai akai akai suna ma da shi kusan kamar a tsari ne duk bayan wata uku ko wata biyu za a je a yi amma mu ba in kaga mutum ya je wannan ƙauyen ya je neman citta ne ko ba haka yake faruwa in kaga mutum ya je irin wayannan ƙauyuka ya je neman citta ko ya je neman zabibi ko ya ne- je neman kwaranja ko me suna abin da ya fille kwanza kwanza nine na fara ne kwanzalai kwanzalai ya je neman shi ne amma ya je a matsayin ya je ya tallata addinin musulunci da kamar mu Allah ya fi mana dan wani ga ayan ba mu karasa ba za mu tsaya a nan wurin abin da muka faɗa daidai Allah ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya fi mana in mun kai gobe za mu ci gaba kuma za mu faɗa wasu maganganu na malaman fiqh akan wannan aya din insha Allah za mu mika kuke akwai tambaya bismillah Allah ya saka da alheri.
Amin da nan.
Ah, Mai tambaya yana cewa Allah ya kara mu mara lafiya. Tambaya na shi ne akan ambaton Allah. Shin sharadi ne sai mutum harshensa ya motsa kafin zai samu lada? In ya yi shi a zuciya ba tare da ya motsa baki ba, ba shi da lada?
manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce wata harrakat shafatahu harshen sa ya motsa harshen sa ya motsa an gane wannan wannan shine abin da musulunci yake so eh har sai harshen sa ya motsa saboda haka yan uwa za a yi sai a sa harshen ya motsa tunda annabi ya faɗa wannan to mu tsaya kan na annabi mana ko Allah ya shi mu Allah ya shi mu kuma yana ganin shi kenan tambayar za mu yi taron magana zuwa da Maulana da taro da addu'a ko yan wani fulani maulana suna bara fatoyi
Allah da mabi gari.
sallallahu alaihi wasallam
عبده ونبيه ورسوله ونبيه النبي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما الله يسعدك وما لم يعرفك Allah biya bukatunsa da na dukkan wanda ya shafe shi mu ma Allah biya bukatunmu da na dukkan wanda ya shafe shi ya Allah Allah ya jikan iyayensa da kakanninsa amma Allah ya jikan namu iyayen da namu kakanninsa Allah ya jikan surkai na iyayensa da malumansu da surkanmu da malumanmu a barkan barkan Allah wannan gogari da malayi ke ta yi da wannan gudunmawa da malayi ke ta yi wanda yana yi ne don a gudu tare a tsira tare kuma a fata duk wanda ya zana saboda haka to Allah ya sa a duka malayi ke fatan gani da fatan samu a wajen Allah Allah ya sa duk wanda ya zo shi ma Allah ya masa haka. albarkar manzo Allah kuma wallahi wallahi wallahi jama'a wannan shine arziki ba wani arzikin da ke wannan wallahi tallahi gaba inda za a kwantar da zuciyarka a natsar da zuciyarka damuwan da kake yi wai wane ya samu kuɗi ya fi ni mun fara neman kuɗi kuma tare da shi yanzu ga shi yana da kaza yana da kaza ni ba ni da kaza idan ka zo irin wannan wai zuciya a goge maka wannan sai ka ji ashe ba wannan eh a tamakon lamu
Murad.
ba wannan ne ashe shi ne alnubi ba shi ne kwanin murad ليس الغنى بكثرة الأشياء ولكن الغنى من النفس يجي من الله Allah ya azurta mu da dogaro ga Allah. Allah ya azurta mu da yakana. Allah ya azurta mu da yarda da kaɗan da Allah ya ba mu amma mai fatan ya zama mai albarka. A saman sai na Rasulullah. Kun ga wani gashi ma da ya gaya mana a cikin wani kowa ya je da wannan gida yau. In ka taɓa jin ma zan ma baka taɓa jin masa yau gani. Shi aka ce a ba shi arzikin shi a farkon rabin lokacinsa na rayuwa ko kuwa ƙarshe. Yace shi an ba shi a farkon rabin. A ce yana da wani hikima. ina da wani dabara to ga malamin koya mana dabara da yau kowa ya je wallahi ya ya jara ba wannan ya ga abin da Allah zai masa Allah ya fara shugaba da yana albarkar rasulullah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar yan uwan mu fulani masu kokari sai suna ta buwa waya malam muna da dan abin zakka idan mun da mun bayar ko ko ma iya kiran mai baluwa wanda zai zo daga waje wanda ya san kiman dabba ya yi mata kima in ya yi mata kima mu ɗauki wannan kimar mu raba wa mutane ko ko dole sai dai mun ɗauki dabban mun ainihin bayan da ita mana zai mana bayani gobe insha Allah Allah ya ce muke mu duka baya albarka rasulullah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah